الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا daren sha ɗai ga watan bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ya yi daidai da ranar ashirin da uku ga watan watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna tsaron Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane wannan niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul furqan da jiya Allah ya ba mu iko mu zo ƙarshen sura yau za mu shiga suratul shu'ara zuwa abin da Allah ya so Allah madaukin sarki ya taimake mu daga gabatarwa na wannan sura abubuwan da za mu fara da su na farko dai shine wannan sura makiya ce an saukar da ita ne a makka abin da ake ce masu warar maki surorin da aka sabkar kafin manzon Allah ya hijira ya koma garin Madina. Daga cikin surorin da aka saukar a Makka akwai suratul Shu'ara. Sai dai malamai sun ce akwai wasu ayoyi guda hudu na ta, wasu suna ganin an saukar da su ne a garin Madina. Tunda faɗin Allah madaukin sarki الشعراء يتبعهم الغاوون يتبعهم الغاوون كو يتبعهم الغاوون سو مواقع وإن ذا سبيسو سوني وإن ذا سكي تابطوني ذا أبن دي كما دوانا الزوء فتن الله ملوك كن سلكي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون zuwa ƙarshen ayar wasu na ganin an saukar da wannan ayar ne a garin garin madina lokacin da wasu daga cikin sahabban manzon Allah abin yi musu nauyi kamar Hassan bin Thabit da Ka'ab bin Malik da abdullahi bin rawaha wayannan manyan sahabbai ne na manzon Allah kuma mawaka ne mawaka ne dan Hassan shine mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani ya rera waka ta cin zarafi ga manzo shi ma sai ya rera waka ta wanke manzo da kare manzo lokacin da Allah ya saukar da bayani akan mawaka abin ya yi musu nauyi sosai inda cikinsu akwai waɗanda suna ji da waƙan nan inda ka'ab bini bini rawaha wannan ka'ab bini malik lokacin da aka kaddamar da shi gurin manzo Allah aka ce da manzo Allah ga ka'ab nan mawaki za a ce ka'ab mawaki wannan abin da manzo Allah ya kira shi da shi ya ji daɗi yana tuna wannan abu yana jin daɗi sai gashi an saukar da tsaya da take zargin mawaka to shine abun ya dame su sai suka zo suka yi manzo Allah bayani sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai wa'inda sun yi imani sun yi aiki na kwarai suka kuma yawan ambaton Allah ina ya nuna waƙa in kyakkyawa ce ta ƙwarai ce in mummuna ce mummuna ce waƙa a musulunci ba haramun ba ne kiɗa da raye-raye da tsiraici da yin ƙarya a cikin waƙa shi ne laifi an fahimci hausa don mafi yawancin mawaƙa ba sa gyara waƙarsu sai sun saka ƙarya a ciki ba ga wannan ƙarya ga musulmi haramun ce amma an kai ma ai amaryarka kana son ta ji daɗi ka sa ta gaba kana mata bege tana haba ba wanci da girman ka ce ke ai gaban ki babu girma wannan ba laifi ba ne an ba mija wasa ko Allah ya samu dace shine hasnu shirin mamduh wa qabihu madmum waka mai kyau babu laifi amma wanda ya waka ta ƙarya to laifi ne haramun an gane wannan ko sai mukaddima na biyu sunan surar malamai sun tafi gaba ɗai sai dai ‘yan kaɗan cewa sunan wannan sura shine suratu shu'ara ta da wani suna wanda ta shahara shi sai dai suratu shu'ara don an saman mata sunanta ne a wata aya da ta zo cikin surar ayar da ta zo da ambaton ash-shu'ara duka a ƙur'ani babu surar da take ɗauke da kalmar shu'ara sai wanga sura shi yasa take bantu da wannan suna akwai surorin da aka ambaci shi'ir ko sha'ir ko abin da ya kama da wannan amma a zo da shi jam'i na ash-shu'ara sai cikin wannan sura kagan gaduwa cikin suratu yasin Allah ya ce wa ma'allamnahu shi'ra ma yanbaghi lahu in ka duba a cikin suratul dur Allah ce am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun sannan in ka duba cikin haqa Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu kaga ashe babu surar da ta kumshi kalma ash-shu'ara a cikin alqur'ani mai girma sai dai wannan sura suratu ash-shu'ara Allah madaukakin sarki ya samu dace daga cikin malamai akwai wanda suka sanya mata suna da suratu tasimin in ka dabi farkon sura ya fara da tasimin akwai masu karanta da wannan suna shi yasa hafiz abubakar bin al-arabi al-maliki fil jami mai mana a cikin littafinsa da ya sama suna kamul qur'an ya sa mata sunan aljami'a yana cewa suratul jami'a in yace suratul jami'a yana nufin suratul shu'ara dalilin shi akan haka la'akari da cewa ta kumshi kissoshin annabawa kuma bayani a bayyane bayani a yalwance akwai surorin da ke ambata kissoshin annabawa amma a takaice to ita ta kunshi labarin annabawa da yawa kuma kowanne annabi ta fassada mana ta yalwanta wajen ambaton tarihinsa shi yasa yace da ita aljami'a amma dai sunan da ta yi shahara da shi shine ash-shu'ara Allah ya samu dace sannan muqaddima na uku daga cikin abin da zamu gabatar kafin mu fara tafsirin wannan sura ita ce sura mafi tsawo a cikin alkur'ani in aka yi la'akari da yawan ayoyi mana ita ce sura da take da mafi yawan ayoyi alkur'ani in ka cire suratul baqara duka alkur'ani suratul baqara ɗaya ta fita yawan ayoyi gane ku inda suratul shu'ara kamar a lissahin mutanen kufa tana da ayoyi 227 sai dai ita ayoyinta ba sa da tsawo sosai kamar yadda ayoyin sauran surori suke da tsawo suratul baqara take da aya 286 daga ita sai suratul shu'ara in dai lissahi ne na ayoyi aka tambaye ka a qur'ani wace sura ce tafi kowace sura yawan ayoyi to suratul baqara ce aya 286 to ce ce sura ta biyu to ita ce suratul shu'ara tana da ayoyi 227 da ta a lissahin mutanen kufa ai akwai bambanci a lissahin shi yasa za ka ga a ƙwar'ani wata sura an ce tana da aya kaza in ka dibi wani sai ka sabanin haka ai shi yasa tun harko lissa waigi ni ce a lissahin kufawa ko ba ka wani dan a wani lissahi ana iya samu sabanin haka don Allah ya samu dace suratul a'raf ita ce sura ta uku wajen tsawon yawan ayoyi suratul a'raf tana da ayoyi 206 daga ita sai suratul ali imran ita ko take da ayoyi 200 daidai to daga nan sai dai aya 100 da sun yi kasa kenan Allah ya samu dace sai dai bambancin suratul shu'ara da sauran surori da ke da ayoyi da yawa mafi yawan surori ba su da attikirar attikirar shi ne maimaito a cikin suratu shu'ara akwai aya da ta maimaitu so da yawa a ciki Allah ya ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wannan ayar a duk lokacin da aka kammala kissar wani annabi sai a maimaita wannan aya to duk da maimaito zai baka adadin wa'annan ayoyi kamar yadda muka ambata Allah ya samu dace sannan muqaddima na na hudu inda suke da kamanceceniya da suratul al-furqan sun yi kama daga cikin kamanceceniyar su suratul furqan ta fara ne da bayani game da sha'anin al-qur'ani kamar yadda ita ma suratul shu'ara ta fara da bayani akan al'amarin girman alkur'ani tilka ayatul kitab zuwa ƙarshen aya sannan ma a ƙarshen surar Allah ya ambaci bayani akan alkur'ani cewa saukaki ne daga gurin Allah mai girma da ɗaukaka sannan inda suke kamantacce ne na biyu akwai ambaton annabawa a cikin suratul furqan haka ma a cikin suratul shu'ara akwai ambaton annabawa kamar yadda muka yi bayani sannan a cikin suratu shu'ara akwai raddi game da shubha da kafirai suke aiko da ita zuwa ga addan annabi Muhammad da kuma mabiya addini da kuma alqur'ani kamar yadda yake a cikin suratul furqan mun karanta irin wa'annan da abubuwan da suka yi kama da wannan a takaice dai kenan sai agradus sura abinda take karantarwa a takeice suratul shu'ara tana bayani akan ijazi na alqur'ani mai girma mana gagaron yayin da ka karanci suratul qur'ani kana karuwa da cewa qur'ani gagararren littafi ne babu yadda za a yi da shi sai dai a hankura a bar shi sannan daga cikin manufar abinda take karantar da mu wannan suna wannan sura tana nuna bayani akan matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu yana da matsayi a wurin Allah sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayar da kula da maganganu na karramawa ga annabinsa sannan a cikin wannan surar tana kokarin ta nuna muna tafbit fu'adun nabi sallallahu alaihi wasallam fi qisasil awwalina tabbatar da zuciyar manzo dan bashi labarin al'ummomin da suka gabata ka shiga waje kai gaba kai baya sai a ce ma an shiga kuma an hita kai ma in ka dage hita za ka yi sai ka tobar in kanmu kaina kaga kenan shi wannan yana baka karfin gwiwa kenan sannan sura daga cikin sakon da take son ta kai mana bayan ma'anawul anbiya ma aqwalihim tana dauke da bayanin da wahalhalun da annabawa suka sha tare da mutanansu annabawa sun sha wahalhalu tare da mutanansu wannan sura za ta bayyana mana mu ga irin kai kawon da aka ta yi tsakanin annaba da mabiyan shi yasa harkar da'awa tana da wahala sai an yi hankuri ka jana a jaka nan ka jana a jaka nan kuma an yi hankuri sai ya zama tarihi a takaice dai akwai bayanin sunnar Allah da take gudana akan duk wanda ba su bi Allah ba ba sa kyakkyawan ƙarshe daga farkon Qur'ani har ƙarshe babu inda azalimi yake kawon ƙarshe duk inda za a ambaci azzalimi sai dai kaga karshen shi ba karshen kwarai bane yana sai mu ce ya goji zalunci in yana son ya kyakkyawan karshe Allah ka kare mu da aikata abin da bai dace ba ina ganin za mu takaita sai mu shiga tafsiri na wannan sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sin mim ko ba haka bane wannan sune huruful muqatta'a ma'ana harufan da suke ɗaiɗaku a yayyanke haka ake karanta su a yanke ba a hada su kuma haka ake barin su in jama'a za su iya tunawa lokacin da muka karanta surorin da suka yi kama da wannan surorin da ke farawa da kurman baki mun ji a cikin alkur'ani mai girma akwai surori 29 waɗanda sun fara ne da kurman baki haka ne ko to ita suratu shu'ara alisahin da muka yi muka ce tana ɗaya daga cikin surori guda goma sha uku a ƙur'ani da suke farawa da harufa uku uku. Ngane ko? Ai, in ba a manta ba, alisahin da muka yi, muka ce a cikin alƙur'ani mai girma akwai surar da ta fara da harafi nawa harafi guda guda an kuce akwai surori guda uku na alkur'ani mai girma sun fara da kurmin baki amma harafi guda guda an ka ambata na ganin mun lissafa wannan ko mun ce daga cikin wannan surori akwai wace sura akwai suratu sad ko akwai menene akwai suratu qaf akwai wace sura akwai suratu nun sannan mun ce akwai surori tara a cikin alkur'ani waɗanda sun fara da harafi biyu ne surori tara mun ambace su mun ka fara daga ahqafi haka ne ko mun ka je jasiya mun ka je dukhan mun ka je zukhruf mun ka je fusilat mun ka je gafi su ne muka ce hawamim sit hama hama yi ko sannan akwai suratul namli akwai suratul aha wa'annan su ne surori guda tara da suke fara da harufa guda biyu kaga in ka hada da sura uku ga tara sun baka sura guda nawa sura goma sha ga sha uku ga ga ga ga tara ga uku sun zama nawa sha biyu to akwai surori muka ce goma sha uku wa'anda suke farawa da harufa uku uku a cikin alkur'ani mai girma ga sha uku ga sha biyu ya zama nawa Ishirin da biyar. to su ne in ka tashi lissafawa su ne wanda suke farawa da akwai masu farawa da alif lamim su ne surori guda nawa guda shidda in ba manta ba akwai suratul baqara akwai ali imrana akwai suratul ankabut akwai suratul rum ko akwai suratul luqman akwai sajada sai sura guda biyu su kuma suna farawa ne da tasimim su ne a shu'ara da suratul ƙasas kenan abin da ya sauro su ne sururi guda biyar shine hamsu suwar suna farawa ne da alif lamim inda mun ambaci cikin sha uku mun ambaci wa'inda ke farawa da tasimim sai masu farawa da alif lamim ra سورة سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة إبراهيم da سورة الهجر wanda duka suna fara da harufa guda uku ne sai masu fara da harafi guda hudu hudu su ne surori guda biyu suratul araf da suratul ra'd karshe dai sura biyu ke farawa da harufa guda biyar biyar suratul maryam ne da wace sura shura Allah mu sarki ya samu dace shi yasa kwanaki na yi amfani da jumla biyu na ce kowanne kana iya amfani da shi don kiyaye waɗannan harufa ko dai ka karanta su da tsaraka sam akan nasihatu tsaraka sam akan nasiha ko ka karanta su da nassun hakimun ƙa'ibun lahussir nassun hakimun ƙa'ibun lahussir waɗanda harufa guda waɗanda harufa nau'in basurori su ne malamai suka haɗe suka yi wa'annan jimurori da su malamai suka ce me yasa aka taƙaita akan ambaton wa'annan harufa kaɗai shine daga cikin harufan alƙur'ani mai harufan larabci guda 29 ko 28 to wa'inga da aka ambata su kaɗai sun ƙunshi duk sifar yadda ake furta lafazin harafi to in ka iya faɗin wa'inga sauran da sun shigo ciki sauran ma da ba ambata ba za ka ga suna hita ta hanyar da wasu daga cikin wa'inda suke fita a baki ne Allah ya samu dace sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin wa'innan su ne ayoyin alkur'ani mai girma Allah yake cewa tilka anan bi ma'ana hadhihi ko kuma ishara ne zuwa ga ayoyin da za a ambata tilka ayatul kitabil mubin wa'annan ayoyi da za a ambata a cikin wannan sura gaba daya to ayoyi ne na alqur'ani mabayyani kenan sai ka ba su hankalin kanka kenan za su yi bayanin abin da ya shafi halasta haram da abin da ya kama da wannan sai Allah yake cewa la'allaka bakhi'un nafsaka kai dai manzo sallallahu alaihi wasallama kana neman ka halakar da kanka bakhi ai halik kana neman ka halakar da kanka Allah ya kunu mu'minina dan ba su kasance sun yi imani ba in mutum ya sa damuwa a ran shi in ya ɗau tsawon lokaci cikin wannan damuwa tana iya kan shi ga halaka ko ba ta iya kan shi to shi ne manzo Allah ya damu akan mutanen da yake kira sun ɗi karɓar musulunci sai Allah ya ce za ka halakar da kanka don waɗannan ba su imani ba kenan bai iya tibarin masa ya komo kasancewa a ɗabi'a na mutum in ya daɗe yana damuwa wannan damuwa tana ta'asiri ga shi shine sai Allah ya ce kana neman ka kashe kanka dan dan saboda ba su imani nan ana yi mazala tambihi kenan kar ka kashe kanka saboda su kai hakuri harkar da'awa ita ce attaka amma harkar shiryarwa ta mu ce inji Allah innaka la tahdi man ahbabta kai baka ai shiryar da wanda kake so da manzo ake to haka ma halin yake a yanzu yayin da kake kiran mutane zuwa da gaskiya suka bijire wa gaskiya kadda musu ta dame ka idai ci gaba da yi don Allah kai haƙuri kuma kakkai hushi da su kakkai gaba da su kuma kakkai faɗa da su shi ne aiki annabawa annabawa sanda suke da'awa ba sa faɗa ga wanda suke ma wa'azi ba sa kuma yin hushi ga wanda suke ma wa'azi kuma kakkai ce kai wani ina wa'azi ba ka zuwa ko wani na ganka ina wa'azi ta yi kake yi sai ka ɗauki hushi da shi a'a kai ta tunani yaya za a yi rika sauraron ka Allah yake cewa inna sha in muka so nunazzil alaihim minas sama'i aya sai mu saukar musu da aya daga sama malamai suka ce al'aya anan kun san muna da ayoyi guda nawa a cikin Qur'ani muna da ayatu shar'iyya muna da ayatun kauniyya to nan wanne ake nufi anan ayatun kauniya inda mun so sai mu sauka musu da wata alama daga sama da za ta cilasta su dole sai sun bi amma ba musu ya ne Allah ya so shi hana ka yawo ai ba sai an yi rigima ba ai sai mai da ka gurgu ko ba haka bane ko ya mai da ka makamu kada shi kenan da yawa shi yawa shi ya kare Allah ce in muka so sai mu sabtar musu da wannan aya fa zallat a'naquhum laha khadi'ina sai ya zamanto wayayensu sun kariya zuwa ga wannan ayar da muka sabkar da ita zuwa gare su yana zama kowanne wayan shi ya sunkuya akan ya bi abinda Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi ko kuma malamai suka ce nan fazallat a anaƙuhun sai manyan cikinsu su zama sun yi ƙauya game da wannan abin da muka sa su su yi sun san cikin jama'a manya suna da tasiri wajen gyaruwan mutane da wajen lalacewan mutane yanzu kasuwan nan in aka nemi ta gyaru sai aka gano masu gidaje a cikin kasuwan nan ba wasu wuce mutum goma ba sai a kira su a ce ku yi kaza in sun ka ce sun bi sun yadda in suka je a gurin yaran su ba sai sun yi wa'azi ba wani da ya ga mai gida ya bi sai ga shi ma ya miƙa waya ko dai dan kashe rasa tuwon shi ko dai dan kaza ko dai dan kaza ko dai dan kaza kun fahimta wasa yasa wasu ka ce ana ana ana manya masu wuya mai ƙarfi sai su kankanta kai game da wannan abin da muka saukar da shi na aya amma ya tihihim min zikirin min rahmin rahman ma'ana tunatarwa ba ta zo musu daga gurin Allah mai rahama muhdathin wanda yake sabon zance ne illa kanu anhu mu'ridin face sun kasance masu bijirewa game da wannan tunatarwa da aka yi musu da kun san wasu ka ce muhdas anan sabon wahayi mana ƙur'ani kun ga ba ya sauka ba ne lokaci guda sura bayan sura aya bayan sura amana aya bayan aya to duk lokacin da aka sauko da wani wahayi sai sun kafirce ma wannan wahayi sai sun samu abin su duk lokacin da aka sabanta zuwa da wata magana sai sun sabanta wata magana a kahirci isa Allah ya ce ma ya atihi min zikirin min rahman wani tunatarwa baya zo musu daga gurin Allah mai rahama muhdathin sabon zance illa kanu anhu mu'ridin face sun kasance suna bijirewa game da wannan tunatarwa da ake musu isa ne ka kawo magana goma sai ya warware su wanda bai shirye ya karba nan nan ne yake bayyana mana cewa saƙon da yake zuwa daga mai rahama to rahama ne gare mu isa wanda ya riƙe alƙur'ani ya riƙe rahama wanda ya riƙe alƙur'ani to ya riƙe rahama Allah faqad kazzabu haqiqa sun ƙaryata game da abin da manzo ya zo da shi fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un to da sannu labarin abin da su kasance suna ma izgilanci zai same su mana kenan da sannu Allah zai kama su da azaba saboda sun kasance suna yin izgiri da alkur'ani abin da yasa aka ambace shi da amba'u anan saboda an dade ana ce musu su wani da suka yi kaza ga yadda an kai musu su wani da suka yi kaza ga yadda aka yi musu kenan labari na ukuba ga kafiran da suka gabace su ya zo a kunnansu to su ma da sannu irin wannan abin zai zo musu wannan labari da zai zo musu menene kenan ukuba inda da sannu ukubar abin da su kasance suna yin izgidanci da shi zai zo musu a wannan yarau Allah ya ce ba za su duba musu gani ilal abdi zuwa ga ƙasa kam ambatna fiha min kulli zawjin karim mun sabkar mata da nau'in abin fitowa daga cikinta nau'i na shukoki karimin abin da yake da daraja abu mai tsada nan kam anan ba istifhamiya ba ce kam khabariya ce nan labari Allah yake ba su mana mun sabkar muku da ruwan sama muka sa tsiro ya hito kuma tsiro wanda yake da daraja malamai suka ce nan ana son a yi iltifatin anzar ɗinsu ne duk wani abu da za su yi sha'awa a duniya na ci to wannan da an kace su bauta ma shi ne ya fito da shi duk wani abu da za ka ji daɗi ka ci a duniya allan nan dai da ka kafirce ma shi ne ya sabko da shi to da allah miya taka to me ya kamata ka yi dukkan hairan duniya in ka zo ka iske su sun tare suna shan lemu ka tambaye su waye lemu za su ce ma allah ne mutum ya cito ya buƙaci ruwa ya sha an ka tambaiwa ya yi ruwa zai ce ma Allah ne ya yi su kaza Allah ne ya shi to wannan abun mai daraja da kake mu'amala da shi kullum Allah ce shi ne ya mallake shi shi yi shi yasa Allah yake cewa faqad kad awalam yarau ila al-ardi ba su duban ƙasa su gani in mun ka saukar da ruwan sama kam ambatna fiha min kulli zawjin karim ai mun sabkar ai mun tsirar daga cikin ƙasa na daga kowane irin nau'in abu mai daraja azzauji anan shine annau daga kowane nau'in abun tsirowa na ce mai daraja karim shine nafis abu mai tsada duka Allah ya ce mu muka fito da shi inna fi zalika la'aya ai a cikin wannan akwai aya mana ka je cikin daji ka ga yadda Allah yake tsiro da shuka abun da yake baka sha'awa akwai aya nan wani aya Allah yake son ka tsinta a ciki ka je a gonarka ruwa guda za ta sha amma za ka ga nan masara ce nan wake ne nan dawa ne nan kaza ne kowanne daɗin shi ba irin na wani nawa Allah wannan ba aya bane kuma wannan abubuwa wane ne ya yi su Allah subhanahu wataala shine ya yi wannan abubuwa Allah ce anna fi dhalika la aya a cikin wannan halittu da muka tsiro daga cikin ƙasa akwai aya wama kana aktharuhum yu'minun amma da yawan mutane ba su yi imani shi yasa ba ba a la'akari da yawan batattu ana la'akari ne da yan kaɗan gyararru kula da kyau mafi yawancin mutane ba sa bin gaskiya idan ka ce mu adda yawa to ka duba gani ku adda gaskiya in ka gaba ko ke da gaskiya wato ka zauna cikin ɗan kaɗan ɗin nan masu gaskiya inda Allah ya ce mafi yawanci ba sa yin imani inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi arrahim kuma shine mai jin kai ma'ana ba wanda ya buwaye Allah shine aziz buwaye duk abin da yake so yayi akan ka sai amma kuma Allah mai jin kai ne ga bayansa وإذ نادى ربك موسى كباس لاباري يا إن أبنجيجن كي كلاي النبي موسى يباش أمرني يشي دشي أن ائتي القوم الظالمين kai zai kewa mutane azzalumai mutanen da suka kafurce mani kaje kai musu wa'azi shine fir'auna da mutanansa suwaye qauma fir'auna mutanen fir'auna kaje kai musu wa'azi ala yattaqun ashe ba za su ji tsoron Allah ba ma'ana kenan don su ji tsoron Allah su koma ma Allah yanzu an fara kissa annabawa an fara da annabi Musa zuwa ga wa aka aike shi zuwa ga Fir'auna da mutanansa qala sai annabi Musa ya ce rabbi inni akhafu an yukadhibun rabbi bi ma'ana ya rabbi kun gane ko kenan hudifa ya annida وياء الإضافة وياء الإضافة تخفيفا أن شاري سبود أسوك قال رب اتياء بنجينا إني أخاف أن يكذبوني إن أزولن سكريتاني me ka wannan magana shi annabi Musa ya san Allah subhanahu wataala da kuma tarihin waɗanda suka gabata in aka tura manzo zuwa ga mutane ya kai sakon Allah al'ummomin nan suka ƙi aiki da saƙo to akwai abin da zai biyo baya shi ko ya san fir'auna don gidan ya taso mutum ne mai taurin kai abin da ya fara baɗo mai anya ko fir'auna zai ɗauka an ka ce sani hali ko ba haka ba ne ya ci ina tsoron su ƙare ta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mamu labarin yake cewa wa yadiqu sadri irjina zai yi kunci sanadiyar sun ki karba maganarka wala yanṭaliqu lisani sannan kuma harshe na baya saki wajen magana saboda wuta ta kone masa yanṭaliqu bi ma'ana yastaqim harshe na baya sakin magana mai kakkiya saboda tarihi da muka karanta a cikin suratul araf abin da ya faru nabi musa ya dau dabino allah ya sa mala'ika ya karbi dabino aka bashi wuta ta kona masa harshe to sai fa illa da gare shi na farko dai wa yadiku sadri na zai yi kunci zan ji ba daɗi in kana ganin darajar wani kaga wani ya walakanta shi baka jin daɗi Nabi Musa yana ganin darajar Allah kuma ya san Fir'auna tatacce ne ba mai biyayya bane zai iya faɗi abin da bai dace ba sai ce wannan abin ba zai min daɗi ba sannan wala yanqaliqu lisani harshe na ba zai yi magana daidaitacciya ba saboda in ka zo gaban mutane kana magana ba ta fitowa wasu da shi za su soke ka sai ce fa arsil ila harun Allah subhanahu wataala ka aika zuwa ga annabi harun mana ka aika jibril zuwa ga annabi harun din ya zama mataimaki a gare ni kenan ya zamanto mataimaki wanda zai ba da ƙarfin gwiwa don zuwa gurin shi wancan da ake son aika mu ga wani uzuri walahum alayya dhanbun sannan suna da wani zunubi a gurina ma'ana suna jiran su kama ni da wani laifi da suka ce nayi musu da na kashe wannan baƙaɗe a bisa kuskure suna nan tarshe da ni suna jira dama bidata suka yi tubali na kai kenan fa'afafu ai ya tulun ina tsoron su kashe ni malamai suka ce nan annabi musa ce yana tsoron kisa wani irin tsoro ne tsoro ne na ɗabi'a annabawa ma suna yin tsoro na ɗabi'a an fahimci hausa manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai tahi ai yayi al'akhdhu bil asbab a cikin kogo sun ka shiga dan koyewa ko ba haka bane shekenan kana ustazu aka ce ma ga wasu sun taho bidakka kai sa'a ba su ganka wato hita wuccen hanya ya mana ana shehi kai da kanka ina in dai dajin wuce abuyi waya babu tsayawa yanan tsoro na ɗabi'a akwai shi jama'a kun gane ko na ka sa a ƙwalo ka don kawon abin shi zai ne ni wani abin tsoron ko Allah ɗaya ka tsoro a'a shi tsoron Allah akwai shi kuma tsoro na ɗabi'a akwai shi eh dole sai mutum ya bambanta wannan shi ne yace ina jin tsoron su kashe ni ala kalla Allah ci a'a fadhhaba bi ayatina ku ji da ayoyin gunan gunan fir'auna inna ma'akum mustami'un mu muna jin abin da zaku fada ku ji muna jin duk abin da zaku tattauna tsakanin ku shi ne Musa ya kawo uzuri ko bai kawo ba me za mu cira a cikin wannan ayoyi idan ka cancanci abu aka zabe ka akan abu duk uzurin da zaka kawo wa waɗanda suke ganin ka cancanta ba za su karɓi wannan uzurin ba abinda za ka yi ka ɗauki wannan aiki ka nemi Allah ya taimake ka akai an fahimta wasa annabi musa a zahirin abin da yake nuna mana yana tsulla tsulla a ɗauke mai wannan nauyin ko ba ka bane Allah ya ce a tai mu muna nan za mu sa ido da haka al'amarin shugabanci Allah shi yake zaba in zaɓi su kai haƙuri fa a ce ya fir'auna to yanzu gashi har an shirya an taho ga su sun zo gurin fir'auna faƙula sai suka ce da fir'auna inna rasulu rabbil alamin mu manzon Allah ne ubangijin halittun duniya gaba ke ɗaya inna rasulu rabbil alamin mu ubangijin ɗalikan duniya ne mana Allah ne ubangijin ɗalikai kun gane akwai hikima a cikin wannan annabi musa ba ya ce shi Allah ba wannan fir'auna ba ya ce shi Allah ba ne ya ce shi Allah duniya ne ko kuma Allah mutanensa eh to shi ya hankalin shi bai kawo ya zamo Allah duniya ba to shi Allah annabi Musa bai takaito akan mutanen fir'auna kaɗai ba ya hada da duniya gaba ɗaya sama da ƙasa duka shi na Allah kuma menene abinda ake son fir'auna ya gane ya gyara ce wadda ya shi Allah ne to abin ya yi muni shi ba Allah ba ne da haka a hawa nuna mai bai kai ya zama Allah ba shi ma yana daga cikin bayi daga cikin bayan Allah yake ce da shi an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ila tare da mu ka daina azabtar da su wannan umarni ne daga gurin Allah to annabi Musa da ya kare fir'auna ga martanin da ya maida mai sai ya ce da shi ƙala sai fir'auna ya ce alam nurabbika fina walida ashe bumure ne ka a cikinmu ba kana ɗan ƙaramin yaro kana yaro ɗan tsintuwa ba haka mun kare ne ka ba ko ka manta ne wala bista fina min umrika sinin kuma ka zauna wasu shekaru tare da mu kafin ka gudu mu rasa inda ka yi ko ba kai bane kunga maganar da annabi Musa yake yi daban shi ko fir'auna maganar da yake yi daban idan an ka ce ma shugaba shedani ne ya iya magana kai almajiri in zaka yi magana da shi in ba ka sa natsuwa ba sai a tashi ba a san inda an ka dosa ba saboda sai kai maganganu ka kare sai shi dauko magana da ba ta da alaka da taka sai ya zama to ta zan sabuwar magana in kai sabuwa shi ma sabuwa zai sai a tashi a rasa inda za a yasa a kullum za ka tattauna ku tsaya akan maudu'i ai wani malami a Kano haka na so shi malamai na tattaunawa akan wata magana shi kuma yana yin sai su ce a tsaya dai a dai ƙara wagga tukuna kun gane misali ko to haka ake yi mutum bai gane ba sai shi faɗa ma rami sai ya ce da shi ashe ba mu ne muka rene ka kana ƙaramin yaro ba ka zauna cikin tsawon shekaru wannan jama'a ya nuna kullum ka yi ta addu'a Allah ya sa arzikinka abinda za ka ci daga kai sai Allah babu wani tsakani duk sanda ka zama mai da'awa abincinka ƙarƙashin wani ne yake ran da duk ta buƙaci ka gaya mai gaskiya to ka samu matsala ɗaiɗai ne waɗanda suke ɗaukan nauyinka za ka yi musu wa'azi su iya haƙura da abin da ka faɗa musamman in ya saba masu zuciyarsu ɗaiɗai ne ke iya haƙuri sannan ɗaiɗai ne ke iya haƙurin rashin maida maka martani ashe ba mu muka maka za ba wani in bai iya faɗi gaban ka to zai iya faɗa gaban musu an bamce wannan don haka kowane shi addu'a Allah ya arzita shi da arziki kanin shi da Ubangiji. Allah muna roƙonka haka sanya arzikinmu tsakaninka da wani. Mun sha faɗin wannan, ni na buga misali da kaina, ni na san wallahi inda a karatun da na yi da kuma da awar da nake yi, akwai alaƙata da wani wanda shi yake gane inda na kunura suke fitowa, to da an samu matsala. Wallahi da sai ku nemi na a ce muku ina jado neman zinariya. Amma haka ake ta kukutawa. wani bi mu zo muna wa'azi babu ko sisi ana malamin cewa yana jin daɗi ba ce to muna jin daɗi Allah ya ƙara kun gani da haka kullum addu'ar da muke Allah ka rufa mana asiri kowan mu nan Allah rufa masa asiri kan wani ya gane yaya kake ci abinci Allah kaka jarabe mu da wannan kaga ai shi yasa fir'auna ya abin da ya fara gaya mu annabi Musa kenan ba mu muka yi ma kaza ba hikimar shine mutane su gano a shi wani bai da godiya duk abin da wani yi mai yanzu shi wani na zai mu wani kaza kaga yanzu an ɗauko ta magana amma da yake annabi Musa mai natsuwa ne sai bar shi sai da ya kare sai ya ce wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kai dan aikin nan da kai ka tuna fa anta min al-kafirin yau ga ka kana cikin kafirai abinda ake yi da kafirai anan shine anta min al-jahidin bi ni'mati yau kai kake jayayya game da ni'imar da nima yanzu duk abin da nima haka manta dan al-kufr shine al-juhud jayayya akan abu wa anta min al-kafirin kana daga cikin masu kafircewa ni'ima ta ni fir'auna da ni maka to abin tambaya in sai yanzu in ce wani ka tona dan abin nan da kai to sai an hankalin mutane zai dawo to me yayi ainan ma ya shigo da wata shubha ne sai annabi Musa mai da mai martani yace a da abin nan da ni ai ba a sani ba to ga abin da ni in ma wasu ba sani ba su sani Fir'aun shedani na na kware kala sai annabi Musa ya ce a fa'altuha idan ai wannan abin da kace nayi shine na kisan da ni ma bakifte lokacin da na buge shi ai nayi haka ne idan wa ana min ad-dallin ni ina cikin wa'inda suke masu yin kuskure ko kuma wa'inda suke minan jahili ne daga cikin jahilai kun gane ko wana fa'altu idan wa ana minad dalin ina ba sai yake cewa ana minal jahilin ina daga cikin wa'inda suke cikin rashin sani kamar me kenan ma'ana bugun da nayi ya ga masalidin mutuwan su ni ina da rashin sanin me zai faru inda na san in ni buge shi wani abu na faruwa da ban bugun shi an fahimci hausa kenan wannan abu da ni kaka ɗauka na yi ne da gangan ko na yi ne da son raina ko na yi da niyya a'a na yi haka ne wa ana minar dalil ina daga cikin marasa sanin me zai biyo baya kuma ko akan kowa zai iya faruwa kun san dalili a shari'a ma inda za ka yi ma mutum bugu a hannu shi mutu in an kai ka gurin alkali wani hukunci za a yanke mu ta ba ni amsa ba to ya isa in ka ɗauki sanda mai kyau kai ma mutum ɗaya da ita ya mutu in an kama ka me kamata a yi maka in ka ɗauki bulala kai ma mutum ɗaya da ita sai ya mutu in an ka kai ka gurin alƙali me za a yi maka duk ba kisa ba ne to shi yasa maluma suka bambanta duk abun da bai kisa a al'ada in yayi kisa to ba a ɗaukar shi a matsayin kisa na ganganci sai da a ɗaukar shi a matsayin kisa na kuskure kenan ba a yi ma hukuncin da za a yi ma wanda ya kisa na ganganci a al'ada bugu da hannu yana kashe mutum eh in dai ba mai ɗaukar ƙarfe na ba a al'ada iri na irinka don mun bugi mutum da hannu a al'ada baya kisa sannan mari a al'ada yana kashe mutum to kenan shi annabi Musa da yayi wannan bugu shi ya san wannan bugu na neman kariya ne a al'ada ba bugu bane wanda ga kisa sai kuma gashi ya zama sanadiyar mutuwar shi kenan nayi haka ne ina cikin marasa sanin me zai biyo baya in za ba ya ba fir'auna amsa ko sannan yace da shi fa farartu minkum sai kuma ni gudu daga wajen saboda na san hanin lamma khiftukum lokacin da naji tsoron ku fawa habali rabbi hukman to daga nan ne sai Allah subhanahu wata'ala yi mini kyautar hukunci ma'ana nan hukuman shine ilman wa nubuwa Allah madaukin sarki ya bani ilimi da kuma annabta waja'alani minal mursalina yasa ni zama daga cikin manzannin shi yanzu Musa yana ga mu Fir'auna sanin da kai min da yanzu fa ba shi bane yanzu ni fa annabi ne manzo na haka ina magana ne da kai a matsayin annabi manzo ba dan gudun hijira ba to nan ne sai fir'auna ya fahimci lalle abun ya wuce wasa abun ba na wasa bane sai annabi Musa ya ƙara komawa baya ya warware maganar da yi ai kaje ce fir'auna cewa yayi da shi alam nurabbika fina walidan ko ba haka bane ba mu ne mun kare ne ka ba ka zama a cikin yau kake gaya mana wannan magana shi ne adam musa ya maida mai matani sai ya ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya wancan reno na da kai mi wata ni'ima ce da za ka yi min guri a kanta an abbatta bani isra'ila bayan ka bautar da bani isra'ila mi wata abin waɗi ne kun gane hikimar ku bari abin bari mu ga misali mutumin da ya yi sanadiyar rabuwarka da mahaifiyarka ya yi sanadiyar mahaifiyarka ta kaɗa ka cikin ruwa ya ɗauko ka cikin rashin sani ya riƙe ya yanka yannanka da ƙannanka kowa ya yanka da ya taso kana ganin farin shi to shi ne sai ke gaya mai ni wannan renona da kai har wani abu ne da za ka faɗa bayan kai ne sanadiyar maraici na don kai ne ka samu mahaifiyata ta kada ne ruwa haka tsinto ne ka zo kare ne ni wannan nema ce da zaka faɗa bayan ka kashe ƴan uwana ka yanka su yanzu su masu saurare ai sun je wanda ya zo ya ce na yi ma kaza sai ya ce ai ni wannan abin ba abin in yaba bane dan ka kashe wani da wani da wani da wani duka dangina ne to me za su doge ka yana kai mugu ne yanzu annabi Musa ya warware wannan shikenan ala fir'aun sai fir'aun yace wa ma rabbul alamin bai ce wa man rabbul alamin ba ko kula tambaya da wa ma da wa man akwai bambanci inda ya ce wa man rabbul alamin to akwai girmamawa alamu ne da zai yi kasa kasa amma dan ka fahimci alamu ne na fandarewa sai ce to Oma rabbul alamina menene ubangijin duniya kaga menene bai ma yadda mai hankali bane ala kaga ne Musa ce a dai in dai kana da hujja matsala guda a ce ka kai magana amma in dai za ka yi magana to karewa ta kai sai annabi Musa ya ce mai rabbus samawati wal ardh aini ubangiji na shine ya sammai da kasai kai ba ka ce Allah bane to ni kai ka wada abu guda wanda kai ko ba ka bane Allah ya ce kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi ko aruni ma za khalaqu min al-ard kenan wannan magana da annabi Musa yayi wa Fir'auna ba shi kadai ba har wa'annan daga cewa Fir'auna Allah ne to ya tambaye su Allah na shi ya san mai da kasai to ku Allah ku ku hadi mi yayi to ai ba su kare wa ma bainahuma sannan da ya samai da kasai duk wani abu da ka gani tsakanin samai da kasai ubangiji na na yi shi kai da kace Allah nuna na kai in kuntum muqinin in kun kasance masu kankancewa game da al'amarin Allah qala liman hawlahu sai fir'auna yace da wa'inda suke zagaye da shi ala tastami'un shi ba ka saurarawa ne ku ji abin da yake faɗa qala rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin ai bai shi ba sai annabi Musa ya ci gaba da ce a'a ai ban gama magana ta ba shi ubangiji na rabbukum ubangijin ku ne har da kai fir'auna kana ciki wa rabbu aba'ikum al-awwalin kuma shine ubangiji iyayen ku na farko kine yanzu an game da kowa duk wanda addama magana shi magana bayan ya yi sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu a wani zai ɗauka su bai ba su shigo ba na musa ya ce to ubangijin ku ne kuma ubangijin iyayen ku ne na farko da kuma ɗin ƙala sai shi fir'auna ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun to wanga manzon ko da an ka aiko mu kuma haukaci na yanzu ya hita hanyar yanzu yana so in an ka yadda kai mahaukaci ne to duk abin da za ka faɗa ba a yadda da shi kuma ku dibo shirin hauka in ka yi shekara ashirin da warkiya a hauka in ka zo da wani abu sai a ce ai ya taɓa hauka sai a ce a to shi ke ai wanda usulubin makirai ne jama'a a yi ƙoƙari a hidda ƙimar daga cikin idon masu sauraron ka daga cikin abin da ke hidda kima mutum kai tsaye akwai hauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce da shi mahaukaci ba me hikimar hikimar dan mutane su yadda in mutane suke da mahaukaci ne to duk abin da ya faɗa ba a yarda da shi da shi ce da su ababi ya faɗa yace inna rasulakum kenan shi ya hada kanshi manzon ku to kai wa manzon da an ka aiko sai ke an ka aiko muku ku kenan ba shi an ka aiko ma sai ce mahaukaci ne kenan abin mahallin shahid ku da aka aiko ma manzo in ma fa kun yadda to ku sani da mahaukaci kun ka yadda Allah samu dace. na gane ne na gane ne na gane ne wannan duka yana ya shigo a ciki ka san akwai magana inda da muka zo suratul araf mun ba sada bayani to shi yasa mun ga tafsiri muna yi a takaice ga gane Allah ya samu dace ma'ana suna saurare yana iya ɗaukar ma'ana yana son ya ji menene menene za su ce amma shi fir'auna gaddin shi anan abin da yi suka ji to son yake yi kokari ya tabbatar musu da cewa wannan abin hauka ne in ma sun ja kasu yadda da shi Allah ya samu dace Allah ya ba da lana qala yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yace ai manzon da aka aiko shi zuwa gare ku mahaukaci ne yanzu in kai ne ka zo kana mutuwa zai ce ma mahaukacin banza dalami za ka ji eh aushi za ka ji ko to in kana da'awa komi da'awa tana iya jayo ma amma abinda ake so kakka hitare zo a yayin da kake da'awa duk abin da ka jiya kai hankuli abin shi ya jayo ma annabi musa gaban jama'a aka ce da shi mahaukaci amma shi yana son shi yadda sakon shi sai ya ci gaba da magana ya ce ai bai kare ba qala rabbul mashriqi wal maghribi ni dai ubangiji na shine ubangijin da yayi mafitar rana da mafadar rana amma bainahuma da abin da yake tsakanin mafitar rana da mafadarta in kuntum taqiluna in ku masu hankali ne ba ya ce mahaukaci ba ko to ku da kun kace shi Allah ne in kuna da hankali me yayi tsakanin gabas da yamma to ni Allah nan nawa shi yayi mafita rana da mafadarta ku da adda hankali kenan to ku ku hukunci ku gano ni mahaukaci ne ko mai hankali ne inda ku kuna da hankali to to daga nan da sai ya hasala kasan su manya da sun ga kakure su to za a mira abin hada to sai ga lalle lalle yaron ga zai cin mai sai ce qala sai ce la in takhatta ilahan ghairi yace to wallahi in kai Musa kar da ki wani Allah wanda ba ne ba da aji alan naka min almasjunina zan saka cikin yan gidan kurkuku inda naga abin naka ya zama inda ya zama yanzu magana wa'azi ma an barta in kai saki haka suke yi mana zan kana waje an ka kama ka ai za a ja ma za a ja ma kunni na in ka ƙara cewa kaza mu da kai in ka ƙara cewa kaza mu da kai ne sai ka zo kai shiru din ba ƙara magana sai za ka yi dan ni ka kama ne ka zo ka zare mai da wani dama sai kuma gida ya zama nan wai hada kai ka hada ko in ka zo lahira sai a yi shari'a ina da uzuri Allah ya ce min ce to wallahi Allah na yi kokari wanga ya mai idon marurujiya kuma in ya badda ni ba yadda zan yi da haka sai a tambaye shi haka take ne ai shi ne abin da yake tambaya ce in gwamnati ta turje ma kanka turje ai ka zo gwamnati ta ɗauko ta sakon taka da kai sai a kuyi hankuri kuma yi mini da ce wani na tan ku karkara kun hana eh yau ku ta kuyi tare ya kai kai gaba akwai inda zai zama da'awa in an ka hana to dole ka bi a hankali dan wanda ya karhin ka dole ka sassata mishi ko ba haka bane gwamnati za ce kaza ka ce ko babu wanda ya sa wala akwai wanda ya sa wani wuri in an ka kai ka sai dai kai ta zuwa wallahi Allah ya kare mu sai sa mu dai kullum abin da muke nema zaman lafiya ko ba ka bane kuma duk abin da zamu yi da'awa akan shi shine da'awan yi mu gwamnati ake ga kai da kai wannan magana mu yanzu gwamnati inda masu daukar magana gwamnati su kai mu gwamnati za su yi muna adalci ya kamata a ce gwamnati ta yi muna biro saboda aikin da muke ma gwamnati ba mu da salari wanga aiki na gwamnati ne amma nawa ake biyan mu a wata kuma duk sadda za mu yi wani karatu akwai jami'an gwamnati da ke zuwa su ɗauki rahoto su kai ma gwamnati amma duk alherin da muke ma gwamnati ba a zuwa a gaya ma gwamnati cewa ga wani mai ma gwamnati kokari a yi masa kaza a'a sai dai ana jira ranar da za ka yi wani kuskure a zuwa ce to ga wani cewa in kun kawo wasa zai kaza a tsira shi ce sa wa'annan jami'an babu yadda za a yi su gama lahiya babu yadda za a yi su gama lahiya inda ba alheri suke aiki da shi ba ba sa ɗauka alherin mu su kai ma gwamnati don a ga ƙoƙarin da muke yi a tallafa mu ci gaba da ƙoƙarin sai dai ƙoƙarin a gano inda za mu yi wani kuskure a ɗauke shi a yaɗa a yi ƙoƙari da wannan a cutar da mu wanda ya maga yana gama lahiya ko kana tsammanin karatun ga namu na yau in an ƙare shi bai shi zuwa wurin gwamnati yake tsammani in ba ku san wani abu ba duk inda taro zai kai mutum biyar zuwa goma to na sha ɗaya akwai jami'in gwamnati ciki wale yawan ga taro da muke yi na akwai radar na yi hudu ba ina sauka sai na je wani ofishi ina zaune sai aka ce min kai ne kai hudu ba yau na ce sai aka ce iya gata an kawo mana akwai ranar da ni hudu ba daga nan na yi hudu ba nan na tafi gida na kwanta sai aka kira ni daga maroko aka kira ni daga jesan sahel cewa duk abin da ka ce gashin mun ji ai duk bayanan ka kasu muna tare da su kun gane muka tattauna da shi yace ka ce kaza ka ce kaza ne ce eh kinan na faɗi abin da bai musu ba shi yasa aka kira ni kun gane misali ya kare sai ni ce to na ji ranka ya dade tsakaninka da Allah a duk lokacin da nake magana ko na je ce wallahi lokacin na ji nace ka faɗi guda wadda ba ta yi daidai da ku ba in an cire waka yace duka sun yi daidai da su ya saboda rashin adalci inda an yi wannan ita ma fa ba laihi ba ce inda ba ta yi muku ba laihi na Allah wannan yana gama wa lahiya ai mu ci gaba da karatun ba ta ina na muke kala sai shi fir'auna yace la in ittakhatta ilahan ghairi duk lokacin da ka riki wani Allah wanda ba ni ba la aj'alannaka min almasjunina sai na sanya ka cikin yan gidan yare abin tambaya duk cikin uquba wace uquba ce fir'auna yake yi wadda ta fi muni an ce shi ne in ya samu mutum gidan yari shi da Allah ya ce wa fir'auna dil autad ko shi mugun hatsarin shi in ya gina rame cikin ƙasa shi turke ya sa mutum ya saki kai ƙasa ya daure kafa ya ruhe ba ka ganin iska ba ka jamgar kowa shi anai musa cikin gidan ya taso dun muguntar da ake ya sani shi ne yake yi mai hannunka mai sanda ka fasan yadda nake sa mutum gidan yari in ka kuskure to kai nan zan saka duk wanda ya har yanzu duk wanda ya zauna gidan sarki har yanzu yana da damar shiga abin da ake gidan yari inda duk gidan sarauta gehinci za a gida gidan yari abin a yadda dai ni na sani gidan sarauta an yi amsa gidan sarauta gehi akwai gidan yari da an zo an kai ma hukunci to in ka cancanta ka wuce ka wuce in baka cancanta ba a je a tsare ka shi annabi Musa ya san wani shi yasa ya ce mai zan saka gidan yari ala sai annabi Musa ce awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo ma da wani abu mabayini da yake nuni ni gaskiya ne sai ka ruhi ni kaga da bala ya masa ya jawo shi ai bai dace da sauri ba qala fa'ati bihi in kunta min as-sadiqin to ka zo da shi mana in kai kakan ce daga cikin masu gaskiya kaga annabi Musa ya samu da ya samu dama kenan fa alqa asahu sai ya jifa wannan sandarsa fa idha hiya thuban mubin sai ga ta zamo babban kumarci mabayyani ga tanan tana motsi ta koma da rai kenan Allah ya samu dace wani za a yadahu sai annabi Musa ya cire hannunsa fa idahiyya bai za'ulin nazirin sai ga wannan hannun nasa ya zamanto mai haskakawa ga masu kallon shi kinan wani za a yi dahu nan ba ambata ba kinan ya saka hannunsa a hamatansa da ya ciro shi sai ga hannun yana haske ga duk masu kallo a ɗabi'a in aka ce kana da farin hannu sauran jiki hannunka ya saba musu eh an kale ka baka zama abin tsoro hmm to shi annabi Musa in yayi wannan sai kaga baka son hannun ya canza saboda shawar kallo saboda mu'ujiza ne shi ba cuta ba ne mu'ujiza ne to haka yi mafi ra'auna ƙalalil mala'i haulahu sai shi fir'auna ya ce mai jagoran da suke zagaye da shi inna hada na sahirun alim wannan lalle ɗan sihiri ne kuma mai ilimi a sihiri bana ba jahilin ɗan sihiri ba ma'ilmanci ne ma a sihiri yuridu an yukhrijakum min ardikum yana dai son ne ya fidda ku daga cikin ƙasar ku bi sihirihi da sihirinsa fa ma za ta'murun to menene za ku ba da shawara malamai suka ce magana nan yana iya ɗaukar fa ma za ta'muruna su ne sun kai magana ko kuma shi fir'auna shi ne ya magana kamar yanzu in za ka yi magana da ba za ka ce to me kuka ce ko ba haka bane kenan fama za ta amuruna to kai mi kacci ko kuma fama za ta amuruna to kun yi a shawarar ku qalu arje suka ce to a dakatar da shi wa akhahu da dan uwansa a dakatar da su wa ba'ath fil madain hashirina ka tura sojoji a cikin garuruwa aje ƙauyuka inda duk adda wani ƙwararren boka a taho da shi mana wanda za su tara ma bokaye ya tuka bi kulli saharin alim za su zo ma da kowane irin ƙwararren ɗan sihiri wanda yake yana da ilimi mana wanda sihirin shi ya kai yana koyar da sihiri hujumi as-saharatu aka tattara ɗan sihiri limiqati yawmi ma'lum don tsayuwa akan yini sananne dama an haddada yinin da za a yi wannan haduwar Allah ce aka hada aka tara su a wuri guda wakila nasi aka ce da mutane hal antum mujtami'una ma'ana ku haɗu don ganin abin da zai faru ma'ana ko ku masu haɗuwa ne don ganin abin da zai faru tsakanin musa da yan sihiri Allah ya samu dace ina ganin lokaci yayi ko inda muka kuskure Allah ya fi mana inda muka daidai Allah ya ba mu lada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik